بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه كقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زامو شيغبر كراتم cikin littafin risala za mu tashi wa idza khafat alhamilu alama fi batniha abtarat wa lam tudim wa gar qila tudim wa lil mardi'i in khafat ala waladiha wa lam tajid man yasta'jiru lahu aw lam yaqbal ghayraha an tubdira wa tudima wa idza khafat alhamilu idan mai ciki ta ji tsoron alama fi batni akan abin da ke cikin cikinta to abtarat ta sha azumin tarama bayan sallah walam tuqim ba za ta ciyar ba kun fahimci magana walam tuqim din nan ba za ta ciyar ba tarama bayan sallah ma'ana in taraman ba za kuma ta ciyar ba a ramawa ba zai zama kaman man aftara a man wanda ya sakaci a gurin rama azumin ramadan bai rama ba har wata shekara ta zago ba irin wannan ba kun gane magana ita wannan in ta sha to yanzu ita kawai bayan sallah sai ta rama hukuncin da hukunci ne na mara lafiya wakila wasu malamai suka ga kila hakika ma an ce tutimu za ta rama kuma da ciyar kun gane kaman kenan wanda ya sakaci bai rama ramadan ba wata ramadan ta zo yanzu kaga zai rama azumin kuma zai ciyar to ita ma haka ne wal murdi in ka fad ala walidiha wannan mai ciki kenan mai shayarwa idan ta ji tsoro akan ɗanta walam tajid man tasta'jiru lahu bata samu wadda za ta bata ijararsa ba mana ta mata shayar mata da shi ta biya ta ba awalan ya kabal gaira ko ba zai karbi watanta ba an tubira to yanzu ita ta sha azumin amma wato ima ta rama ta ciyar mu kula da gun sosai eh za ta rama kuma ta ciyar eh wasu suna ga afun an wato ima ta ciyar kawai yanzu kawai ita ta ciyar to wannan tafiyar din a Allahu fi kalami bi ma'ana ala ai wa ala al-murdi wujuban idza kabat ala waladiha aw nafsiha an tubira wa zahiru kalamu inna anna al-ijarata alaiha wa kadhalika idza lam yakul lahu wala li abihi mal wa la tajib bi ba'da zalika ala ahad to zata sha azuminta sai ta ciyar kawai Bana wannan ciran ba yana yana da bambanci da wancan. Ta ciyar kawai a matsayin azumin ta afwan ba ta ba ta rama ba eh. Wan sabul shekir kabir an so ga dattijo babba idan afdara in ya sha an yi tsima ya ciyar da abinci. Wal idamu fi ala kulli ciyarwa a cikin dukkan wannan muddun ne mudu ɗaya za a bar an kulli yamin ya kadi a kowane rana da zai rama. Kowane rama rana da zai rama. وكذلك يتم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان اخر hakanan zai ciyar waye wanda ya sakaci cikin rama azumin Ramadan bai rama ba sai da wani Ramadan ya shigo wala siyama ala sibyani babu azumi akan yara hatta ya talibal gulama sai yaro ya kai mafarki wa tahidal jariyatu hatta din za ta hau kan tahida wa tahidal jariyatu har sai yarinya ta kai yin al'ada wa bil bulugi in ya balaga to lazimaru amalul abdani dukkan aiki na jiki ya lizimce shi faridatan farilla kusa akwai aiki jiki na ibada kamar misali sallah kaga da jiki za a yi azumi to duka wayannan amma kuduri fa shiga gaba aiki ne na zuciya aikin jiki sai ya wajaba kansa qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa idza balagat arfalu minkumul huluma idan yara daga cikin ku suka kai balaga falastazinu to su ma za su shiga gida su nemi izini kamar sa zanen ladina min qablikum kamar yadda wadda suke gabanin ku suke neman izini kali in babba zai zo gida sai ya ce assalamu alaikum in shigo shi ma yaro aka zai kaga sun balaga kenan wa man azwa duk wanda ya wayi gari junuban yana da janaba jikinsa walam har bai tsarkaka ba aw imra'atun ko kuma mace ce haidin mai ciki daura da ta tsarkaka qabla al-fajr kafin al-fajr haidin aw imra'atun ha'idun ko mace mai haila kai tahurar da ta tsarkaka qabla al-fajr kafin al-fajr sai zama falam yakta silaba su wanka ba illa ba da al-fajr sai ba al-fajr ya keto to ajza'u ma sawmu zalika al-yawm azumin wannan ranar ya isar musu da su yi azumin sai su wankan da safe wala juzu siyamu yawmil fitri ba halatta ya azumi ranar sallan azumi wala min nari haka na ranar laya wala yasumul yawmaini ladaini ba da yawmin nari sannan azumi ranaku guda biyu nan da suke bayan ranar laya ba zai azumce shi ba illa mutamatti'u sai mai tamattu'i a aikin haji alladhi la yajidu alayhi wanda bai samu hadiya ba ko kaga shi zai ne zai azumi uku a can zai bakwai in ya dawo gida wal yawmur rabi'u haka nan rana ta hudu ma la yasumu mutadawin mai azumin tadawi ba zai azumin ba wa yasumu man nazar amma wanda ya bakantansa zai aman kana fi siyamin mutabi mutatabi'in qabla zalika ko kuma yana wani azumi ne jerarren azumi kafin wannan to sai ya cika da zaka duba ba sai su jira wa man aftara fi nahari ramadan sai ka bi ta media duk wanda ya sha azumin ramadan nasiyan amantuwa fa alayhi qada'u faqat in amantuwa ne ramako ne kawai yake kansa fa kazalika man aftara fi li darurati min maradin hakanan wanda ya sha azumi a cikin ramadan saboda larura ta rashin lafiya shi ma haka zai zai biya kawai wa man sabara duk wanda ya tafiya safaran tafiyan da tuktaru fi salatu da ai kasarun sallah a ciki to fa law an yuftira to na gare shi ya sha wa in lam tanahu daruratun ko da ma larurin haka bai same shi ba in dai tafiyar yake kai wa alal qadawra ma kona kansa ko da bai sha wahalan da ya kamata ya karya azumi ba zai iya shan azumi in dai yayi tafiyar da ta kai yin kasaru amma wasan yin azumin ahabbu ilaina shi yafi soyuwa a gare mu mu malikiya shi man malik ko zaka yi tafiya kai azumin shi yafi fa man sabara duk wanda ya tafiya akalla min arba'ati burdi abinda bai kai burdi hudu ba shine kamar shine shine mil 48 din kenan fa zanna anna al-fitra mubawun lahu sai yayi zaton lalle shan azumi ya halatta gare shi fa tsara sai ya sha fara ka fara ta alai ba ka fara akan shi amma wa alai kaza zai rama azumi wa kullu man afdara muta'awwilan duk wanda ya sha azumi yana mai tawiki ya yi zaka kaza ne to fala ka fara ta alai ba ka fara akan wa inna mal kafaratu kafara tana wajaba ne alaman afdara muta'ammida akan wanda ya sha azumi da gangan ya kalin da ci au shirin ko sha au jima'i ko jima'i sannan kafaran ma ma'al qada'i tare da ramako zai 61 kenan wal kafarar bi zalika kafara cikin wannan farko idamu 60 miskinan ciyar da miskine 60 bi kulli miskinin mud kowane miskini a bashi mudu bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam mudun nabi fadalika abu ilaina wannan shi muka fi so in azumi ya sha amma dike amma in kisan kai a sashi azumi walau an yi kafira bai tika gabatin amma zai yi kafaran da yanta baiwa aw siyam shahrayn mutatabi'an koyi azumin wata biyu a jere walaysa alaman afdara fi qada'i ramadana muta'ammidan kafaratu babu kafara akan wanda ya sha azumi ya karya azumi a cikin azumin ramako ramako yake karya shi to ba kafara kansa wa man ugumi alai wanda ya suma lailan da daddare fa faka sai ya farka ba da dulul fajr bayan ketun alfajr falai kaza usomi to ramakon wannan azumin yana kansa wala ya qadimi na salawati illa ma afaqa fi waqti amma ba zai rama daga sallolin da suka kubuce masa lokacin da ya baya hankalinsa ba sai abun da ya farka akwai lokacin sa wayan baji lisaim ya kamata ga mai azumi an ya faza lisano yake a harshen sa ko tsayan Bala Aminu, kamala nuna magana ko mu karasa wayan baki lisani ya kamata ga mai azumi an ya faza lisano ya kiyaye harshen sa wa jawarihu da gabbansa wa yu'azzim min shahri ramadan kuma ya girmama watan ramadan ma azzama Allah subhanahu abinda Allah ya girmama wala ya qarabu sa'imun nisa mai azumi ba zai kusanci mata ba bi waɗanda taku shine saduwa wala mubasharatin haka nan runguma wala qublatin haka nan ya sumbaci mata salil lazati dan jin dadi fina har ramadan da rana a watan ramadan da rana a watan ramadan bai halatta ba wala ya rumu zalika alayhi fi layli amma da daddare ya aikata ka bi haramta gare shi zai iya yi mun gani wala ba sa yin ziya junuban ba laifi ya wayi gari da janaba jikinsa min alwadi na saduwa da da iyalinsa da daddare bai wanka ba kenan ba ko kaga in ya tashi kawai sai ya yi wankansa wa man ittazza kenan ba laifi amma ba a son haka an fi so dai ka zama kana da zaki wa man ittaza duk wanda ya ji daɗi fi na ramadana a watan ramadan bi muwasharatin da rungumar matarsa da ya au qiblatin ko sun batan ta dai fa amza lizalika ya fidda mazi saboda haka falir kaza ramako yana kansa wa in ta'ammada zalika in yayi ganganta haka yayi da gangan hatta amna har sai da ya fidda mani fa alil kafarin kafara na kansa kaman kama ramadana duk wanda ya tsaya tsayuwar ramadan imanin yana mai imani wa ta saban da neman lada gutira lawa ma taqaddama min zambi an gafarta masa abin da ya gabatar daga zurbansa wa in qumta fihi bima ta yassara idan kai tsayuwa a cikin sa da abin da ya sawwaka maka fadalika mawju marjuun fadlu to wannan abu ne da ake tsammanin falalarsa wa takfiru dhunubi bi kuma ana tsammanin kankara zunubi da shi wal qiyamu fi fi masajid jama'ati tsayuwa a cikin ramadana a cikin masallatan jam'i da imamin da limami shi ma ana so kamar sha duk wanda ya so kama fi bai ya tsayin a gidansa wa asanu ma shi yafi liman qauyar niyyatu huwa da ga wanda niyyarsa in shi shi kadai ne za ta karfafa fa kana salafu sali salafu sali magabata sun kasance yaqumuna fi suna tsayuwa a cikin watan ramadan fil masajid a masallatai bi 20 rakatan da raka'a 20 thumma yashiruna bi salatin sai su wutiri da uku 23 kenan wa yafsiluna baina safai wal wutri bi salamin suna raba tsakanin safai da wutri da sallama thumma sallu ba'da zalika 36 rak'atan ghayra safai wal wutri sannan kuma za su yi raka'a 36 banda safai da wutri wa kullu zalika wasu duk wanda aka yi wannan yayi wa yusallimu min kulli rak'atayn ana so mutum ya rika yin sallama daga dukkan rakoyi guda biyu wa qala aisha radhiyallahu anha sai da aisha ta ce Allah kara mata yadda ma za da rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ramadana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kara ba alaisna ta yi asharata rakata a kan raka'a sha biyu ba da hal wutir bayan sa a yi wutir wala fi gairi haka nan a cikin wata fi ramadana cikin ramadana wala fi gairi haka nan cikin wani ramadan ta wannan makaranta daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka yi na kuskure Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salatu wa salamu alaikum